بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba sha bakwai ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير لما من تابع أكراتين ديك باتا منجي inda tijjani samawi yake zargi da zagi ga saidina mu'awiya cewa yana tara mutane yana sa su rika zagin saidina ali akan mimbarori na masallatai inda mala ya ce wannan ƙarya ne kuma ana da buƙatan shi da ya zo da dalili da zai tabbatar da wannan ƙaryan da ya yi ba kawai ya ce wai a cikin littattafai ba wannan yana daga cikin da'abul muftadi'a ɗabi'u da aiki irin na 'yan bida'a su ɗauko magana suna faɗi ba tare da sun ɗaure maganan da dalili ba kuma su ƙoƙarin wawaitar da tunanin mai sauraronsu wannan ba wai 'yan bida na can da da da ba har 'yan bida'a na yanzu yanzun nan to suna da wannan ɗabi'ar kuna fahimtar wannan mala ya ce wa mu'awiyatu radiyallahu anhu munazzahun an mithli hadhihi tuhami haƙiƙanin gaskiya mu'awiya Allah ya ƙara mashi yarda abin a tsarkake shi daga irin waɗannan tuhumce-tuhumce ne bima thabata min fadlihi fid din saboda abin da ya tabbata na falalan mu'awiya a cikin addini faƙad kana katibul wahai da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'awiya fa sakataren annabi ne da ke zama rubuta ma annabi wahayi kamar wannan za a zo ana ma irin wannan ƙage da irin wannan zargi da irin wannan sharri haba jama'a kuna fahimtar wannan marubucin wahayin annabi ne mala ya ce bayani akan mu'awiya marubucin wahayi ne rawahu muslim muslim ne ya ruwaito shi fi sahihi min hadis ibn abbas a hadisin da abdullah dan abbas ya ruwaito anna abbas sufyan qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu sufyan ya ce ma annabi thalathun mutum uku أعطينهن قال نعم وفي يتي معاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم ابن عباس ne yace mutum uku ka ba su daraja ko ka ba su mukami ko kai masu kaza yace eh daga cikin muawiya yana zama a gaban ka yana rubuta maka wahayi yace eh na sa shi muslim ya fitar da wannan a mujalladi na hudu a lamba hadisi na ɗari dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da biyar wata bata fi sunanin tirmidhi bi sanadin sahihin ya tabbata cikin sunanin tirmidhi da isnadi ingantacce min hadisi abdurrahman bin samra a hadisin abdurrahman dan samra annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala li muawiya annabi ne ya ce ma mu'awiya Allahumma ja'alhu hadiyan mahadiyan wahdi bihi Allah ka sanya mu'awiya ya zama shiryayye mai shiryarwa Allah ka shiryar da al'umma ta hanyar mu'awiya tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul manaqib bab manaqib mu'awiya a mujalladi na biyar lamba hadisi na 687 wa qala haza hadisin hasanun garib wa sahaha al hadith al albani albani ya inganta wannan hadisi fi silsilatul ahadith sahiha a cikin silsila sahiha a mujalladi na hudu a lamba hadisi na ɗari shida da goma sha biyar rijaluhu kulluhum thiqat rijalu muslim kana haqqahu an yusahha yace ai wannan hadisi ya cancanta ya zama ingantacce saboda mazajen da ke ruwaitan muslim su suka ruwaito hadisin wa kana muhammadu sira fil umma shi muawiya mutumin kirki ne yana da kyakkyawan yabo yana da kyakkyawan tsari a cikin al'umma da gudanarwar shi afna alaihi ba'adu sahaba wasu daga cikin sabon annabi sun yabe shi wamdahahu khiyaru tabi'in sannan manya-manyan zababbin tabi'ai ma sun mai jinjinan ban girma wa shahidu lahu biddini wal ilimi suka yi mu'awaya shaidan cewa mutum ne mai addini ko mutum ne mai ilimi wal adali wal hilmi sannan mutum ne adali ko mutum ne mai haƙuri wasa'ir khisalar khair mu'awa yana da sauran ɗabi'u na alkhairi na mutunci wanda ya cancanci a yaba mai kuma ya cancanci a jinjina mashi ina fatan mun gano wannan da kyau mu'awiya mutumin kirki ne mai ɗabi'a na ƙware fa'an umar bin al-khattabi radiyallahu anhu qala daga umar dan khattab Allah ya ƙara mashi yadda ya ce lamma wallahu sham yayin da ya naɗa mu'awiya ya zama gwamnan sham ya ce la tazkuru mu'awiya illa bi khairin kar ku ambaci mu'awiya da komi sai alkhairi domin mutumin kirki ne kirkin shi muka gani ya sa muka bashi mukami aure da ibn kasirin fil bidaya wan nihaya ibn kathir ya kawo wannan bayani a cikin albidayatu wan nihaya a mujalladi na takwas shafi na ɗari da 25 Allah madaukin sarki ya sa mu dace an aliyin radiyallahu anhu annahu qala ba'da ruju'ihi min siffin sayyidina ali ibn abi talib Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda a yayin da ya dawo daga yakin siffin sai tara jama'a ya masa jawabi da cewa ayyuhan nas ya ku mutane la takrahu imarata mu'awiya kar ku kyamaci jagorancin mu'awiya fa innakum law faqattumuhu yace ku sani da za ku rasa mu'awiya ha ra'aytumur ru'usa tanduru an kawahiliha ka anna hal hanzalu za ku ga kawuna suna sauka akan wuya yadda ka san duma don kafiran da suke nan inda mu'awa ya tare in suka faɗo muku to zuban kurna za su rika muku muna fahimta kuma kalli me ke tsakaninsu da mu'awiya da ali ba yaƙi ba amma yanzu wani ku shine bai da gaskiya rashin fahimtar da bata ta kara ya karya ba ƙoƙari yake gina ƙiyayya da gaba a zuciyar duk mai sauraren shi a kan wasu kuna fahimtar wannan inda aka san al'umma ba addini suke yi ba yaƙi aka dawo tsakanin aliyu da mu'awiya yaƙin da aka zubar da jini amma kuma yake jan kunnen waɗanda ke tare da shi cewa kar su kuskura su kullaci gaba a zuciyarsu game da sayyidina mu'awiya sai kuma yake faɗin alherin mu'awiya kuna fahimtar wannan da kyau ku amma 'yan bid'a su ne wanda kullum ƙoƙarinsu alheran mutane su yi ƙoƙarin ɓoɓɓoye su don tsoron da suke ji in ana ganin wani da wani da alheri to su dama ba su ba alherin in ana ganin na wane to ƙara ɓuya suke yi to tunaninsu in aka ɓoye alherin wani ƙila in suka yi ƙarya suna da daraja kila a ganta shi abin shi ne ke damun 'yan bida a kowane irin yanayi suke Allah ya kiyaye malaje karanta littafin albidaya wa nihaya na ibn kathir a mujalladi na takwas shafi na 134 Allah ya ƙara mashi yarda wa ibn umara annahu qala abdullahi dan umar ya ce ma ra'aitu ba'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aswada ya ce ni ban taba ganin bayan bayan manzon Allah wanda ya kai mu'awiya iya mulki ba aswad ya ce mina siyada daga jagoranci wasu miya sayyid sayyidan bi annahu yasudu sawadan nas saboda yana jagorancin gayyen mutane shi yasa ake cewa mutum sayyid kamar yadda ya zo a cikin lissanin arab mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da ishirin da tara yace to ni dai bayan annabi ban ga wanda ya gano lagon jagorancin mutane irin mu'awiya ba in ji ibn umar faƙila sai aka ce wala abuka har babanka ma kasan mutane aka suke ba ku gano wannan da kyau ko eh ai ba aka saba irin waɗannan abubuwan ka ce ba wanda ya kai mu'awiya iya jagoranci bayan annabi har da tsohonka abin da ba suke zan su ce ba kenan eh ai yin da kai da mutane ko to ba wanda yake iya masa sewa Allah sai Allah kawai habba banka ƙala sai ya ce abi umar rahimahullah khairun min mu'awiya babana umar Allah ya ji kanshi ya fi mu'awiya alkhairi wa kana mu'awiyata wa kana mu'awiyata aswada minhu amma mu'awiya ya fi shi iya jagoranci kuma ina fatan mun gano wannan da kyau saboda ai za ku yi mamaki wannan maganar umar sanda ya jagoranci babu rigingimin da ke zamanin mu'awiya ai babu su ina fatan mun gano wannan da kyau yau idan ka ce wane ya iya kaza sai ka ce ya keto dagan da wane ya keto ina fatan mun gano wannan da kyau ya aka ya gane ya iya wace daga ya yi kuna gane wannan da kyau ku ko a zamanin yanzu ne ba wancan zamanin ba domin a zamanin mu'awiya akwai bala'i na khawarij akwai bala'i na ƙadariya duk ba su fito ba ne fa amma da su ake yi akwai musifa na rafida ga arna da ake yaƙi da su ga rashin jituwa tsakanin shi da ali amma kuma ya iya gudanar da mutane amma zamanin umar ko duk babu wannan abubakar ya gama tattake mai wajen ya zo ya hau to sai zama bai da rikicin cikin gida ko kwaya ɗaya rikicin da yake fuskanta kwaya ɗaya ne tal shine na ƙoƙarin fada da ƙasar musulunci kawai amma in tsaban daraja ne idan ana batun daraja da kima da ɗaukaka ai sai da na umar nesa yake ba kusa ba tsakanin shi da mu'awai ta bani abi sufiyan amma wajen tsarin gwamnati da daidaita al'amura su tafi ba tare da mishkila ba to sayyidina mu'awiya ya ciri tuta ya yi rawan gani a don koyon ba sai don zamanin khalifancin shi akwai rikita-rikita da rigingimu masu yawa wanda allah maɗaukin sarki ya taimake shi wajen iya daidaita kansu allah maɗaukin sarki ga samu dace wani ibn abbasin ƙala daga ibn abbasin ya ce ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية yace ni ko ban taba ganin mutumin da ya fi dacewa da cancanta ya rike kujeran mulki irin mu'awiya ba ku gano wannan da kyau ko duk wasu ɗabi'u da ake neman mai mulki ya zama yana da su to shi mu'awiya yana da su duk wani abin da za ka kalla ka ce madalla da wane da yake mulki iri kaza in ka samu awuya ya yi fice a wannan fage Allah ya samu dace aure da hubuna kathirin fil bidaya wan nihaya ibnu kathirin ya samar da wannan bayani cikin littafin shi al bidaya wan nihaya a mujalladi na takwas shafi na ɗari da talatin da bakwai wa fi sahih al bukhari hadith ya zo cikin sahih al bukhari annahu qila libna abbasin aka ce ma ibn abbas hallaka fi amirul mu'minina mu'awiyata shin ba za ka je ka samu amirul mu'minina mu'awiya ba fa innahu ma autara illa bi wahida ai baya yin wutiri raka ɗaya gyal yake yin sallan wutiri baya shafa'i irin wannan 'yan gulmace-gulmacen da ake yi sai a je a samu hata wanda yake ka nesa wajen abin da ya shafi ilimi da fahimta da komi wai sai a ce wai an kai ƙaranka wai wajen irin wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine a kai ƙaran mu'awiya wajen ibnu abbas cewa a matsayinku na manya-manyan malamai ga wannan sarki na musulunci wutire raka ɗaya gyal yake baya shafa'i ƙwala sai ibn abbas saboda adalci irin nasu ba mu ne wanda mun kosa mu ji gulma ba sai ke cewa innahu faqihun ai muawiyan malamin fiqihu ne ya fi ku sanin addini shi yasa ya tsayo wajen yin abin da yake daidai a cikin addinin ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace wannan asari mala ya ce karanta alfark mala ya ce a menene sayewar bukhari a kitabu fada'il sahaba babu zikir mu'awiya fatowar bari mujalladi na bakwai shafi na ɗari da uku lamba hadis na dubu uku da ɗari bakwai da sittin da biyar allah maɗaukin sarki ya samu dace wa an abdullahi bin zubair annahu qala daga abdullahi dan zubair ya ce lillahi darrabun hindin Allah ya sa albarka ya ƙara ɗaukaka da martaba da lafiya ga ɗan hindu ya a nemo awuya hindu fa wanda ta sa aka kashe hamza kun gano wannan ko da yake ba ita ta sa aka kashe shi ba wa ya sa aka kashe hamza eh matsalan shi wahashi bawa ne na wani ya sunan mai gidan shi hmm? ya sunan mai gidan wahashi wanda ya kashe hamza shi kenan bari a bari shi ya zama assignment sai kowa sai ya je ya nemo to lokacin ne ya ce in har ka kashe hamza sakamakon hamza ya masu wani ɓanna zai yanta shi sai ya ƙara samun izawa da zigawa daga hindu saboda ya kashe mata wa kuma ya kashe ubanta a yaƙi su suna jin haushi an kashe masu ‘yan uwa shi kuma aikin Allah ya yi ya daga abin da ke damun mutane kenan munan fa aikin Allah muke yi don kana jin haushin wai an yi magana kan wani kan wani ka bata magan ga lokaci mu aikin Allah muke yi ba abin da ya dame mu wani ya zama fajiri ko fasiki ko azzalimi ko ɗan iskan unguwa an yi magana kan shi wai ka damu ina romu da wannan mu aikin Allah muke yi kuna gane wannan da kyau duk wanda ya zama dan iska sai an bayyana dan iska ne jama'a su nisance shi to shine sai da kashe shi ne hinda ta sa aka bara kirjin shi saboda matsala aka samu a Uhud fa gaba ɗaya sojojin musulunci watsewa suka yi a filin sai ya zama kafirai ne a filin suka wulakanta gawokin musulmi kuma duk mai sababar da wannan rashin jin magana wani na ganin in yi kaza zai nasara wani na ganin ai yana da hikiman da in yi kaza shi kenan Allah da shi haifar da wannan matsalar Allah ya rashin jin magana to shi ne ake cewa ɗan hindu to ana nan abu na mahaifin shi zo musulunta ita ma hindin da ta wancan laifin ta zo ta musulunta yanzu hindi tana da laifi al-islamu ya jibbu ma qablahu musulunci na rushe abin da aka yi kafin a fahimce shi ana fahimtar wannan Allah ya samu dace inna kunna lanafraquhu annafraq shine muna alkhawf wal faza ce suna matukan tsoron muawiya jama'a haka yake kamata shugaba ko malami fa ya zama in ga zama tala suru sa kare ko to addinin da da'awan gaba ɗaya ba zai kima ba ka gado ku san wannan yana daga abin da ake cin mutunci da zagin mu cewa mun cika tsare gida to duk wanda ya taso zai da'awa wai ɗauka yake yi wai ya faran faran ya ta abubuwa ya zama wawa ya zama cali cali wai wannan shi ke samar da wai farin jini a'a farin jini ya danganta ne wa kake ma aiki shin annabi kake tayawa ko ko kana ma kanka ne kagan kan kake kaga zaka ta kokari kenan in ko annabi kake tayawa ku to Allah zai taya maka ana tsoron mu'awiya wa man laysu ala barani ala barasinihi bi ajra'a minhu yace kaga zaki kasan zaki a daji yana kewaye iyaka inda yake shakata da shi da matan shi da 'ya'yan shi ko duk dabban da ta gigiwa ta shiga wannan wajen fatattaka ta yake to mu'awiya bai da wasa duk wanda ya shiga 18 din shi to in yi mai daren mikiya ya daka tsura a kan shi to sai ya sha mamaki ko zaki a irin wannan farfajiyar nashi bai kai mu'awiya tsara gida ba fayyata fara na tsorata mu yake wa in kunna lanna khada'uhu amma duk da haka in muka dan shirya yan dubara irin namu sai mu dan wabci wani abu a hannun shi wa mabnul laylatin min ahli al-ard bi adha minhu kuma kaga dan laila yana nufin wa muawiya babu wani wanda ya kai cikin yan duniya gaba ɗaya mutunci da kirki fa ya tahadda'u lana ina fatan mun gano wannan da kyau shi ma in ya so mana dubaran haka yake mana ma'ana yana da tsarin da a nan wajen in ka juya shi sai ga ya tafi daidai da kai in ka juyo shi nan sai ga ya tafi daidai da kai mutum ne wanda ta ko ta wata irin fuska ka ɗauke shi zai tafi da kai yadda kake so in ka zo mai da zafi in ya daren maka biji-biji in ka zo neman alheri akwai duk yadda ka zo da shi za ka same shi ya dace da yadda yake wallahi lawadittu ya ce ina rantsuwa da Allah so na yi anna ina bihi Allah ya sa mu more rayuwa da shi ma dama fi hazal jabal muddin yana raye a wannan sai nuna dutse hajarun wa ashara ila abi qubaisin wani dutse ne nan kusa da ka'aba yace ka ina ma da a ce mu auya yawon har wannan lokaci a ce mu auya yana tare da mu mu sha daɗin duniyar mu sai dai mutum ne kuma ba mai wasa ba wanda baya ɗaukar reni ina fatan mun gano wannan da kyau baya ɗaukar reni amma in ka fahimce shi kuma mutum ne mai alheri in ya fara maka alheri sai ka ɗauka ma cutan shi kake kana mai wayo ina fatan mun gano wannan da kyau wannan mala ya ce awradahu ibn kathirin fil bidaya wan nihaya wa an qatada qala malan qatada yace law asbahatum fi mithli amali muawiya da kun waye gari kuna aiwatar da aiki shigen aikin mu'awiya laƙala aktharukum hazal mahadiyu lo asbahatum min fi misli amali mu'awiya laƙala aktharukum haza almahadi gano wannan magana biyu inda kun waye gari Allah ya azurta ku kun yi aiki irin aikin da mu'awiya ya ko zai wahala ‘yan baya ba su ƙirƙiri cewa mai wannan aiki mahadi ba ne. Kun ji ɗaya? Inda kun rayu, kun ci karo da irin aiki irin na mu'awuya, ƙarshenta wani ya buɗe baki ya ce, kuma kai mahadi ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce wa an mujahidin annahu ƙala daga mujahidi ya ce, لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي yace da kun ga mu'awiya da kun ce wai ai wannan mahadi ne kawai saboda irin aikin da mu'awiya ko in iska ne suka lalata aikin suke ta zage-zage ko sardauna ko da rayuwa ya mutu da kanshi ko Allah kaɗai san zagin da za a yi mashi da yake kashe shi aka yi wannan ya danna duk ma abin da wani zai faɗa Sheikh Jafar Mahamudu Adam da rashin lafiya ya kawo normal mutum ya mutu ko da Allah kada ya san zagin da za ya mashi amma da yake kashe shi aka yi ko sai aka waye gari kuma darajar shi bunƙasa take yi shi maki so da dama shi ke ɗaga darajar wanda yake ki na gamo gaskiya za ka je yi mai ƙarya da sharri da cin mutunci da ɓatanci to kawai sai mutum ya zo ya ji to wai mai gaskiyan al'amarin da yawa yawan mutane sun zo majalisunmu ne wallahi irin zagin da ake zo ake mana wanda ba mu ci ba mu gani ba mu ko abin da muka ce shine jama'a ai karatu a kori jahilci saboda duk wanda ya karatu sai Allah ya ɗaukaka shi wallahi malam kuma ga goda ka gani in kaga ka samu karatu baka ɗaukaka ba ko kaɗan kai ko kai baka da tsoron Allah wallahi shine amma sa tsoron Allah ka gani Allah tuni Allah maɗaukin sarki zai ɗaga ka na ba ta mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa an zuhuri ƙala zuhuri ya ce amal mu'awiya bi yasirati umar bin al-khattab sinina la yahrumu minha shay'an kun ga aikin da mu'awiya yi bi siriya yake son ya ce mun gano wannan da kyau ko aikin da ya yi to in ka ɗauko aikin umar ɗan khattab na shekarun da ya yi kaf mu'awai bai rage komi cikin aikin da umar ya yi ba in kana son ka gane irin aikin mu'awai ko to ɗauko umar ba ka gane aikin da mu'awai ya yi saboda mu'awai ya je ya yi aiki ne cikin me cikin matsala kun gano wannan da kyau ko don san da hassan ya bashi aiki ko to lokacin ta gama kwabewa an waye gari 'yan tawaye sun yi ƙarfi da har sun kashe halifa ma sun kashe aliyu hassan ya ga ba zai iya wannan dagar ba dole ya ba mu auya karo da karo ai sai dai rago dan akuyawa ne mutum kuna fahimtar wannan da kyau ku to abin da ya faru kenan to baka gane yanzu misali duk mutumin kirkin da ya hau mulkin najeriya yanzu ku har ya gama shekara takwas ɗin ya sauka ba ku ga abin da yi ba saboda in ya ce aiki zai yi ku to zai yi aiki akan ɓanna ne ba za a gani ba to zai tsaya gyara ne in ku ya tsaya gyara to har shekara takwas ɗin sa ƙare ba zai gama ba ya gano ku san wannan ina gaya mu gaskiya aikin da wani wani yawo shugabanci zai yi nan da nan ya cimma matakin gyara ko to kuma ba wanda zai iya wannan aikin don in yayi kuma za a ce mahaukaci ne to kuma shi ne aikin da zai bi shortcut nan da nan ya kai inda yake so ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye wannan sai in mun kafa gwamnati ma ba kan mashawara wa anil a'amash annahu dhukira indahu Umar bin Abdul Aziz al-Imam al-A'amash ne ake labarin Umar dan Abdul Aziz a wajen shi wa adluhu da adalci irin na Umar ɗan Abdulaziz faƙala sai ya ce fa kaifa law adaraktun mu'awiya to me za ku ce da Allah ya sa kun riski mu'awiya qalu ya aba muhammad ya ani fi hilmihi a'a kuna tsammanin haƙurin mu'awiya ya fi haƙurin Umar ɗan Abdulaziz ne qala la wallahi ala bal fi adali har wajen adalcin Umar ɗan Abdulaziz ka san shi Umar ɗan Abdulaziz shekara ɗaya a karagar mulki ɗaya tal amma adalcin mulkin shi da nagartan mulkin ana lissafa shi daidai yake da ƙarni ɗaya shine shekara ɗari Allah halan shekara ɗaya gyal daidai yake da shekara ɗari yan saddauna shekara nawa yayi shida amma daidai yake da yau da ba na jeriya yancin kai shekara nawa ne eh hamsin hamsin da uku haka ne hamsin da uku yau najeriya shekaran ta hamsin da uku to ka cire shekara shida a ciki shekara arba'in da nawa to mulki shekara shida na saddauna har yau a shekara arba'in da bakwai ba irin shi ba ba a yi ba duk wanda ya kwaikwayi aiki na saddauna zai sai a kashe shi ina gaya muku ɗauko murtala ba ya ɗauko zai irin nashi ba sun bar shi sai wa ne ya ɗauko irin nashi eh to haka ne ya kamata dai a yi a samu a haɗa a tsakiya ko gano da ke a kar in faɗa kowa na da nashi gwanin wasu sun ce buhari bai gama ba suka kawar da shi saboda ya ɗauko aiki irin na su murtala kun gano kar a kai shi can can ɗan tsaya da shi nan wajen su murtala abacha ma ya ɗauko zai kwatanta aiki irin na abokin shi wa buhari shi ma ba su bar shi ya kai ba sannan umaru musa ya ɗauko zai aiki irin nasu duka shi ma ba su kai shi ya kai ba ina fatan mun gano wannan da kyau to sai wa kuma to dai ne ba ruwana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum